أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna cikin karatunmu sai wani dalili kuma ya yanke mana karatu za mu ci gaba da inda muke karatu abinda ya shafi wato hadisin da manzan Allah salama yake kawo muna akan wato abinda ya shafi azumi ta ɗau'i da muke kawowa daga ainihin sahabi mai suna sa'id al-huduri wanda yake ce muna manzan Allah salama ya ce ma min abdin yusumu yawman fi sabilillah ba wani bawa da zai azumi a cikin yini saboda Allah illa ba'ada illa ba'ada Allahu bizalika yawman an wajhi nara face sai Allah ya nisantar da fuska ta daga wuta saba'ina harifan wato kwatancin ainihin wato ainihin malaman su kai magana suka ce tsawon tafiyar shekara wato saba'in ko kuma a ce zira'i saba'in to dai da abin abin da malamai suka waita wato saba'ina harifan na ga ce harifan wasu malamai sun ci suna nufi ana ganin kamar shekara arba'in ake nufi kamar can hadisin da yake cewa wanda ya yi gita wato da mutum ya gita gaban mai sallah ya fi alheri gare sa ya tsaya nan wato saba'ina harfan wato ya fi alheri gare sa malamai suka ce tsaya shekara arba'in da ya gita gaban mai sallah to wannan dai shine abin da malamai suka rinjayar musafakun alaihi an gamu kansa idan mutum azumi ne guda saboda Allah wato bayani su komi ba wani dalili da yasa ya kawai saboda Allah to Allah zai nisantar da wuta ta zai nisantar da shi daga wuta ta wannan bawan wato tsawon tafiyar shekara arba'in fuska ta ba za ta ga wuta ba za a nisantar da shi manisanci tsakanin shi da wuta matsayin shekara saba'in tafiyar shekara arba'in to kenan ya ƙara yake za a ƙara mai kenan nisan tsakanin shi da wuta to wannan dai yana nan irin falalayen azumi saboda Allah wa an Aisha radiyallahu ta'ala anhu qalat an karɓo daga nan Aisha Allah da ita tace kana rasulullahi sallallahu ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana azumi hatta ya hatta na kulu la yahduru yana yin azumi na nafila har mukan ce kai manzo Allah baya baya aje azumi wato saboda yawan azumin sa ya kasance yana yin azumi har mu har ce baya ba zai ci abinci kwata-kwata ba wato kwata-kwata manzo Allah baya cin abinci saboda in ya dinga azumi dinga azumi hatta na kudu la kuma haka nan kuma wai tsuru wata ran zai kama aji ya dakantar da azumi ya dinga cin abincinsa wato hatta na kudu hamu ce kai la ya sumu manzo Allah baya baya daukar azumi na nafila saboda ya tsaunin dadewarsa bai dauka ba kuma ra'aytu rasul sallama ba mu taba ganin manzon Allah sallama astakmala siyamin shahr ba kad ba mu taba ganin manzon Allah ya game wata guda ba cif cif ya azumi ba a sai dai cikin watan ya dauka in ya dan dauka ya dinga aje aje aje kuma ya ci abinci to hakan ne yake ya dauka ya dinga to irin wannan kenan ya dauka ya dauki lokaci yana azumi kuma lokaci ya dakantar da azumi amma da bai taba game wata gaba ɗaya ba ya zama yana azumi ba ya ce illa ramadana sai da ramadana kuma ra'aituhu fi shaharin aksaru minhum siyaman fi sha'bana kuma ba mu taba ganin manzo Allah sallama ba fi shaharin a cikin wani wata aksaru minhu siyaman da yake yawaita azumi fi sha'bana kuma kwatancin a cikin watan sha'bana wato a cikin watan sha'bana manzo Allah ya fi yawaita azumin nafila saboda wata ne da yake cewa shi wata ne ne manzo Allah ya ce watan shahru ramadana shahru ummati wa shahru sha'bana wa shaharu sha'bana shaharu li wa shaharu rajal shaharu Allah wato watan rajal watan Allah ne mutafaku alaihi wa rasulul muslim wa an abi darr wa an abi zarr radiyallahu ta'ala anhu qalaiti amarna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu an nasmu min shaharin salasa ayyam manzo Allah ya umarce mu da mu yi azumi wato min shahar daga wata salasa ayyam kwana uku akan kowane wata ya umarce mu da mu yi azumi ce salasa ashira wato kamar kwana ta goma sha uku wannan rana ce wadda maza Allah ke mutu suke nan su yi na farko shine salasa ashira wato rana ta goma sha uku idan wata kama rana ta goma sha uku wa arba ashira da kuma wato ainihin rana ta goma sha hudu wa hamsa ashira da kuma rana ta goma sha biyar wanda in kai azumi uku nan to kamar kai wata ne gaba ɗaya saboda man ja bil hasanatin falu ashar amsala shine hikimar din in kai guda kamar za a baka wato za a baka ainihin wato za a baka goma din sa wannan goma din sa ka ka azumi ka duk wata in zaka azumi uku to kaga kamar ka samu wannan to wannan kaga saboda wato babu laifi kenan ana jeranta azumi na nafila ya zamanto amma dai kada a dore a ce ai ta yi babu kuma ana jirantawa to wannan kenan na mutafaku alaihi an ga bukansa walafzu lil muslim wa lafzin muslim ya wato lafzin muslim ne wannan hadisin wa nabi zar radiyallahu ta'ala anhu qala an kaɓi da bizarrin Allah ji da shi ya ce ƙala ce amur na rasul sallama mun za Allah ya umarce mu annasin mu min shaharin suke amai wannan hadisi mun ga da mace rawa wani sa'in sa ya rote shi wancan da muka magana akan azumi ranar sha uku wata da sha hudu wata da kuma sha biyar wata rawa wani sa'in sa ya rote shi wa turmizi turmizi wa sahahu ibn hibana kuma ibn hibana ya inganta wannan hadisin wa an abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu an karɓo daga abi hurairah Allah da shi ya yace anna rasul sallama ta manzo Allah sallama kala yace la tahillu lil mar'ati an tasummu wa zawjuha shahidun illa bi iznihi bi halatta ga mace ba ta yi azumi wa zawjuha shahidun mijinta yana nan gida illa bi iznihi zai izin saboda kada zan ta azumi na nafila idan kuma yana da buƙatar ta to kaga ta cutar da shi to shine muttafaqu alaihi an ga mukansa wa lafzul buhari lafazin buhari ne wa zada abu dauda abu dawud ya kara cewa ya gai wato gairu ramadana ban da ramadana shi ramadana kan ba sai ta nemi izinin sa ba wannan abi sai idil kuduri radiyallahu ta'ala anhu qala yace radiyallahu ta'ala anhu ce anna rasul sallama ce manzo Allah sallama yace naha an siyamun yawmaini manzo Allah yayi hanin azumi rana guda biyu yawmul fitri ranar sallah ta fitr wato ranar azumi kenan ranar sallar azumi ranar bude baki da azumi kuma ويوم النهر درانا سوكا أو ترانا الليكين متفق عليه أنك مكذا وأن وأن نبيشة الهزالي رضي الله عنه آه رضي الله عنه قالت قال رسول الله لما شاء من زال الله يأتي أيام التشريكي kayo kwanakin yanyi ne wato kwana biyu na bayan sallar layya wato waɗanda kamar yanzu da aka sallar ranar asabar to ranar lahadi da atanin kamar rana ta shekaran jiya da jiya to suna ita ma ayyamun tashariki na yake cewa ayyamun tashariki yace ga kwanakin yayyini ayyamun akalin washur kwanaki ne da ake ci ake sha wato kenan ba azumi cikin su wa zikirillah azza wa jalla da kuma zikirin Allah azza wa jalla rawahu muslim muslim ya rawace shi وأن آيشة وابنه عمر رضي الله تعالى عنه قال أنكر بودك عيننا عائشة لكم الأم عمر ألا درس وقالت لم يخرج لم يرهس في الأيام التشريك أن يؤسن yace lam yurahas ba a rangwame ba fil ayyamin tashriki kwanakin yayyini an yi samna mai azumi illa liman lam yajidil hadaya sai ga wanda bai samu hadaya ba yana wurin aikin haji to sai ya azumi wannan kwanakin yi ne amma ba a ranga mai ba mutum ya azumi na nafila ba sai ga wanda killa bai samu damar yin hadaya ba kuma gashi ya yi azumi ya aikin haji to wannan shi zai iya yin azumin sa wannan kwanaki biyu na yayi ne ba komai Buhari Buhari ya rubuta na disin wa annabi radiyallahu ta'ala anhu anna nabi sallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale ce لا تفس ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي لا تفس ليلة جمعة kada mutum ya keɓance rana ta jum'a da kiyamin ga kiyamin wato ga tsayuwar daren su da yake yi min bainin layal daga cikin dare wato ce ba zai yi tsayuwar dare ba sai kawai rana ta daren jum'a kawai a kada mutum haka ne wala tahussu yawmul jum'ati bi siyamin min bainal ayyan kuma kada mutum ya keɓanci ranar juma'a kawai ya ce ita ce ya azumi ta nafila daga sauran ranaku saboda kada mutum ya rike ta matsayin ita ce rana ke bauta ma shi yasa ake yi masa wannan wato hana a kansa shi yasa manzo Allah ma saboda ganin girman ranar juma'a da makamantansu ya hana ma a yi azumi ranar juma'a har sai in ya kasance man samma qabla qabla yawm zalika aw ba'da zalika aw ba'da yawm zalika wato manzo Allah ce la yusammu a duk yawmul jum'a kada ɗayan ku ya azumi ranar jum'a illa man sammahu qabla qabla yawm zalika sai dai wanda ya azumci gabanin wannan yini wato kamar kai azumi ranar alhamis kenan kana ayi ran jum'a aw man yusammu yawmul ba'dahu ko ku wanda zai azumci azumi bayan wannan ran na a a yake cewa illa an yakunu fi sammin yasmuhu ahadukum eh sai dai in ya kasance ga irin azumin da wani da sai in ya kasance irin azumin da ya kasance wato in ya kasance ya kasance a cikin wani azumi ne na musamman da ɗayan ku yake azumtar sa wato kamar a kila kana wani azumin kafara ne ko azumin ramadana ko kuma wani azumi na makamanta haka sannu kawo ɗani ɗauki ina duba wani karatu ne a sannu kawo sannu fa ina kai ta to sai ka dauka to sannu kawo to sannu na'am yake cewa sun iya kasance wato wani azumi ne ke na musamman kamar kafara ko makamantansu rawahu muslim muslim ya rawaita shi wa anhu aidan radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace la yusammanna ahadukum min yawmil jum'ati wanda Allah ce kada yanku ya azumi wato a ranar jum'a illa an yasummu yawman qablahu sai dai wanda ya azumci wato yini gabanin wato wannan yinin yace a yawman ba'dahu ko kuma wato ya azumci yawman ba'dahu yini bayan wannan yinin wato shine kamar azumi asabar yana son ya azumi asabar kenan to yana iya ya jum'a muttafaqu alaihi wa anhu da gare sa da har yanzu shi mai ruwayar wato wanda muka faɗa tun tun sama shine abi hurira yake cewa radiyallahu ta'ala anhu ce anna rasul sallallahu alaihi wasallam zasu ma yace kala idza an tasafa sha'bana wato manzala ce idza an idza idza an tasafa sha'bana fala tasummu ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan sha'abana ya kai rabi kwana sha biyar kenan to kada ku yi azumi wato idan sha'abana kai sha biyar shi duk da muka samu can hadisin da ke cewa mutum manzo Allah umarce su da sai azumi kwana uku ta sha uku sha hudu sha biyar to shi sha'abana in ya kai irin wannan sha biyar din to kada a azumce shi na'am ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na'am yake cewa rawahu muslim wato wastankarahu Ahmad amma shi Imam Ahmad ya musaici wannan ainihin wato wannan hadisin na'am wa an wa an wa an sama'i bin wa an sama'i bintu Busri radiyallahu anha an karbo sama'i yar Busri radiyallahu ta'ala an an rasul sallallahu alaihi wasallam zalla sallama yace qala la tasmu yawmal sabti la ta saumu yawon sabuti illa fi man afturul alaikum kada ku yi azumi ranar asabar sai dai ga azumin da aka fallanta muku wato kila ka yi alwashi za ka yi azumi ranar kaza kila sha biyar ga watan kaza sai ta faɗo ranar asabar ce kaga wannan an fallanta ma shi koko a watan ramadan ne kama wannan asabar ta zo gare shi dole kai shi koko a kamar wanda kila ya azumi ranar juma'a to dole ne gare su ya azumi ranar asabar na lokacin ya zama su farilla amma haka ɗai mutum ɗauki azumi ranar asabar zallar ya nafila to kada ce azumi ranar asabar na illa fi man afrala alaikum fa in lam yujid ahadukum illa laha'il inabi ce cewa fa in lam yujid ahadukum illa laha'il inabi idan ɗan ku bai samu komai ba sai bawon inabi zai samu cikinsa to ya tattauna shi ya samu cikinsa a hudu shajari ko ko idan bai samu kun ba sai ainihin wato ƴaƴan itatuwa ne to dan tattauna so samu cikin sare eh wato kada ce wato saboda bai samu komai ba ya azumi a wannan yini kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gida ya samu cewa babu komai ce to ya ya ya kasance yanzu ainihin shi yana mai azumi kenan yanzu kawai sai ci gaba da azumin sa kawai na nafila to wannan kenan duk da malamai suna cewa wannan kusursiya ne na manzo Allah sallama kenan shi kadai ke da wannan wato idan tun bai niyya ba gabanin alfijir yana yawa sahiya kuma idan rashin abinci yasa kawai sai ya niyya azumin sa to wannan kenan a a lalo mafi to shi ne ke cewa ko da an ita ce ne samu falyam gud falyam gudha falyam gudha ce tattauna su wawu hamsatun mutane ba sun kwamce shi wa rijalu sakatun amma mazajen sa a matattu ne illa annahu mutaribun sai da cewa hadisi ne mutaribi wanda ake kokonto gare sa wakar an karahu maliku imam malik ya karhance shi imam malik ya karhance shi wato ya musaice shi ya ce ho kazzabun wanda abu dawud ya ruwaita wakala abu dawud ya ce ho mansuhu hadisi ne shafaffe wato saboda imam malik ya ruwaita ya ce wannan hadisin ƙarya ce aka yi wa manzo Allah sallama wa an ummu salama radiyallahu ta'ala anhu an kaɓi daga ummu salama Allah ta da ita daga manzo Allah sallama ce kana aksaru yawman ya kasance wato kana aksaru ma yasimmu min al-ayyam yawm as-sabt ya kasance annabi sallama mafi yawan ranar da yake azumta wato ranar asabar ce يوم الأحد دلنا الأحد وكان يقول يا كسنتينا توا إنهما يوم الإيد للمشركين تا كسنتي إتران سبب دران الأحد لانا تتئيد مشركين سنة تن أبنش سنة هوليوا وأن لانا وأن أريد أن أحلفهم نيكو إنا نفي إن سابا مسو سورة كشما زألا كان سابا وأن wato ainihin yakan sabawa wato yakan sabawa yakan sabawa wato ainihin duk abinda kafirai da yahudawa da nasar suke yi yakan saba musu saboda haka su suna farin ciki wannan ranaku suna idi maza Allah ta ko ita yanzu zama ina mai azumi ba ina mai cin abinci ba domin cin abinci a wannan yini zai zama wato wato kamar kana taya su ne farin ciki da wannan murna a cikin wannan yini na saboda suna ta cin abinci ta hula a gare su rawahu ibn huzaima wa hadha lafzi wato wato ibn huzaima ya inganta shi kuma wannan lafazin sa ne وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة منذ الله يا هنا أي أزمي رنا عرفة جوان دي كوران عرفة لو همتت غير ترمزي بل ترمزي وصحابي ابن هزيمة ابن هزيمة يا إنجان تاشن والحاكم كما حاكم ما شي ما كان سا يا أينهم إنجان تاشن آه واستنكره آه وقيلي وقيلي يا كما مسيتون حديثي ya musanci wannan hadisin yake cewa wa an abdullahi bin umar wadda ya lafi ala anhu ma kala abdullahi da umar da shi da babban shi Allah tsira sun tace man kala rasul da salama sai manzo Allah salama ya ce la samma man samma abada babu azumi ka wanda yake azumi abada wato wanda yake ta azumi a gaba daya a rayuwarsa ya har abada yana azumi to babu azumi bai yi azumi ba babu azumi gare shi متفق عليه أنك مكسر ولمسلم من حديث أبي قتادة بلفظ لا سمى ولا أبدر bai yi azumi ba kuma bai ci ba shi dai bai da azumi kenan kuma shi kuma bai ci abincinsa ba kaga da ma ya ci abincinsa da dan more kenan sai to wannan kenan alhamdulillah alhamdulillah za mu tashi muka zo karatun na gaba shine bab itikafi bab itikafi wal qiyam ramadana da kuma wato falalar tsayuwar ramadana insha Allah daga nan muka kare sai mu yi karatu akan babin wato aikin hajji alhamdulillah